العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira na alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin suratul mumtahina ko mumtahana sura ta sittin in ka faro irge daga sama mun tsaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida kamar haka na rukun rubuta yawwa za mu tashi aya ta shida kuma wannan shine darasi na biyu a cikin alkurani mai girma wannan masallaci mai albarka na jera da ke wato kundira gandun albarka za mu tashi aya ta shida kamar yadda muka faɗa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله مدوكين تربيتي لقد كان لكم فيهم أسوة lallai kyakkyawa abin koyi ya tambata a gare ku dangane da su da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da kuma wanda suke masa biyayya mu'minin da suke tare da shi amma liman kana yarjullah wal yawmal akhir ga wanda ya imani da Allah madaukakin sarki ya kuma yi imani da ranar lahira wa man yatawalla duk wanda ya bada baya yake yin bin umarnin Allah madaukakin sarki yake koyi da annabawan da aka aiko masa fa inna Allah lalla Allah madaukakin sarki huwa al-ghani shi ba da shi ne karka dauka idan kai dalla Allah sai kara da wani abu kanka kaiwa kar ka dauka in ya baka kudi ka ba da sadaka ko mutum ya ji aikin haji ko umara ya dauka Allah ya yi wa kansa yawa shi da yake duk wanda ya bada ba ka bari cikin wata ibada fa inna Allah huwa al-jalil Allah mu da shi ne da duk abin da kuke al-hamid kuma ta yabo wanda yake abin godiya shi da yake faɗa a suratu ibrahim ay in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la-jalilun hamid inda gaba ɗayan ku da waɗanda suke ban ƙasa za su kafirce wa Allah gaba ɗaya to ku sani Allah madaukakin sarki mawadaci ne wato alhamid kuma wanda yake sayabu saboda haka ibada duk wanda yake kan yawa duk wanda shi za a cewa aljami shine alladhi qad kamula fi jinahu wanda ya gama cika in gani da wadatarsa shine wa huwa Allah kuma shine Allah hadhihi sifatuhu la tanbazi illa lahu wannan sifa ce da bata dace da kowa ba sai Allah sai da lahu kufuwan Allah wai da sa'a kini Allah bai wale ta kame shi ne sai kuma babu wani abu da yake kama da Allah subhanallahi alwahid alqahar lalle Allah shi ne wanda wanda yake sarki ya tabbata a gare shi alwahid kilo daya daya alqahar kuma wanda yake mai rinjaye akan kowa alhamid shine al-mustahmil ila qalbi wanda ya tantance godiya ga bayinsa ka tashi in Allah ya ga man ka kwanta ba za ka tashi to amma sai kai kai kwance ka wace ka tashi wannan Allah ya kamata a gode shi sa annabi ya koyar da mu in ka tashi sai ka ce alhamdulillah alladhi ahyana don wasu ba raya ba ya kwance shi kenan ba da ba a ba da bayan ka samu wai dai ne tattaruwa da taruwa gaba ɗaya tana da Allah madaukakin zargi ana so ka rika tuna lahira kullum ne ka kake kwanciya ka tashi wata ran bakwai ka kwanta ka tashi wannan shine ka'ida to shine yake cewa ayyuwal mahmudu fi jami'i af'ali Allah shine abun godiya ga dukkan a cikin dukkan ayyukan wa aqwalihi da maganganun sa la ilaha ghaira ba wanda yake cancanta abota wa umma Allah wala rabbun siwa sannan babu wani ubangiji wanda yake koma bayan Allah madaukakin sarki ya Allah yake عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yake asallahu da sallu Allah madaukakin sarki an yaj'ala bainakum zai sanya wato a tsakaninku wa bainal ladina ahadaytum da waɗanda kuke adawa da ba kwa kauna cikin kafirai minhum zai sanya muku wato mawaddatan zai sanya muku wata kauna da soyayya minhum daga cikin ya zanto waɗanda kuke kin daga cikin kafirai da yanzu kuma Allah ya sa kuna kaunar saboda wani dalili saboda dalilin yanzu dawo sun musulunta dama tura ta kasa kafirai gida uku kashi na farko shine waɗanda suke adawa da ku ba ka kautawa eh ba ka kautawa shine Allah ya buɗe surar su ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya wa inna dama tsakanin ku da su ba kowar su shine kashi na farko na biyu kuma shine waɗannan waɗanda wato kafirai ne amma ba su da gaggawa adawa ga musulmi za ka wasu damu ba akwai irin su kaga wata kila ba kafiran amana ne ana zaune lafiya ba su damu da haka ku ba kuma ba ta kulla muku wani abu a cikin kasa su ne kashi na biyu to irin wayannan ne waɗanda za ga mutum ya zo babu adawar kuma daga baya ya dawo ma ya musulunta to irin waɗanda za su zo suna kafirai su dawo su musulunta to shi ne wayannan kashi na biyu to shi Allah yake da sannan Allah zai sanya wata kauna a tsakanin ku wallahu qadir Allah ne iko ne wallahu ghafurur rahim kuma Allah madaukakin sarki ne zafara ne rahimu kuma mai jin kai anan ma ne yace ai mahabbatan ba'da zikba Allah zai sanya wata soyayya bayan soyayya da wa mawaddatan ba'da nafra ya sanya kauna bayan babu abin da ba ta san wa ulfatan ba'da furqa sannan Allah ya hada ku yanzu bayan da kun rabu wallahu kadir Allah ne iko ya kan haka alama ya shawo gidan jami bainar asiya Allah madaukakin sarki ya haɗe abubuwan da da gaba ɗaya a ware suke kafirci daban musulunci daban wa yu'azibu bainal qulubi ba'da al'adawati wal qatawa Allah ya zo hada zukatan da da suna adawa a tsakaninsu bayan kowanne ya ja danga fa tusbihu mutari'a mutafiqa kuma daga baya su zo ta haɗe suka yi na'awar a yadda suna da ya faru sai na'awar gida makami yake yawo saboda baya san musulmi cewa duk inda ya haɗu da annabi alaihi salatu wasalam to ko shi ko shi amma kaga ya dawo daga baya ya musulunta har ya zama mai lamba ta biyu a musulunci in ka zo ko a tarihi kake biya da ka fara tarihi shiryen shiryen to kana zuwa kan sai na'awar sai ka tarihi na faɗaɗa saboda irin bajin da ya yi wa musulunci to shine ma da yake gaya mana a nan yake cewa kama kana ta'ala mumkinan alal asa kamar da Allah yake fadawa yake fada irin baiwa yake gorantawa mutanen Madina waskuru ni'matan lahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على جباه قرة من النار فأنقذكم منها الله مدعوكم تلكيتي واذكروا على غورا تاوى المدينة in kuntum a'da'an ne madallahi alaikum ku tuna hikimomin Allah kan in kuntum a'da'an lokacin da kuke gaba da juna da ga danki ne guda amma saboda wannan yana kabilar Khazraj wannan yana Ausu rigima kawai akan da yara ta rigima shekara 40 wannan ne ya ce an fita marauta wannan ce wallahi mu muka fara harbin ko ko ko domin dai a kan cewa shekara arba'in kuma mutum zai muke ce wa ɗansa muna gaba da gidan zuwa da tsora sai ɗan ya ce na fito baba kuma ya tsora kawai saboda haka annaba haka ya rubuta da su suna wani kuguwar adawa idan Allah yake tuna mu fa annaba bayna qulubikum yanzu Allah ya jiwa hada tsakanin zukatan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana da in jibar Allah yanzu kun zama ƴan uwa kai ka bambance tsakanin su ba wa kuntum ala jaba hufratin min an-nar da kuna ga ala jaba da ba shi ne gaba sai a sa wa yarinya gaba a cikin mutane su rika ce mata gaba gaba za ka wuce ke shi ne gaba gaba a ci yau wa ka san za su bada a yaka zuwa yake kai sawa amma gaba jefa wuce ke gaba shi ne gaba yau kuma za ka jana to ana gaba hufratin minan nar Allah yake fa an sadakum mina Allah yake muka za ku wato sabo ku da gefen wutar kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tahtadun kamar ya haka ne Allah madaukakin sarki yake bayyana muku ayoyi ko kwa zama wato shiryayyu shi za a yi lokacin da bayan wani bayan an tayar maganganu cewa an ba wasu abu ba ba wasu ba ai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana da yake cewa alam ajrikum dullalan fa hadakum Allahu bi shin ban same ku fatattu ba dalili na Allah ya shirye da ku wa kuntum mutafarriqina fa allamakum Allahu bi araba kuke da kanku da haɗuwa dalili na Allah ya haɗa zukatan ku guri daya sannan kuma Allah shi yake gaya mana cewa huwa alladhi ayyadakum wa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin a suratul anfal Allah shi ya karfafe ka da taimakonsa kuma yake ya karfafe ka da mu'minai wa allaba baina qulubihim sai Allah ya hada tsakanin zukatan Allah yake law anfaqta ma fil ardi jami'a da raka yadda duk abin da ke ban kasa ma allabta baina qulubihim da ba za ka iya hada tsakanin zukatan in dai kuɗi ne kai ta bayarwa ba shi ya zai hada masu ba walakin Allah allaba bainahum sai dai Allah shi ya hada tsakanin sai law azizun domin shi Allah mabuwayi ne hakimin kuma wanda yake da hikima a cikin duka al'amuransa sai Allah yake لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah yake la yanhaakum Allah Allah bai hana ku ba an alladina lam yuqatilukum bai hana ku mu'amala da waɗanda ba su ba ta ya ku cikin kafiri Allah bai hana ku ba bidin adinu ba ta ya ku adinu wa lam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su kore ku daga gidajen ku ba waɗannan Allah bai hana ku mu'amala da su ba an tabarru ku kyautata mu ai tusiru ilayhi Allah ya hana ku kyautata irin wayannan kafiran ba wa tuqtidu ilayhim sannan ku mutu adil inna Allah yuhibbu al-muqtidin ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana son masu adil wannan aya da Allah ya ce la ilaha illallah an alladhina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ma la ilaha an al-insani ila al-kafar Allah ya hana ku yi wa kafirai kyauta biyana ku kyautata musu ba alladina la yuqatilunakum fi din wa'anda ba ta yaƙau kuma ba ta taimakawa a yaƙe kan nisa'i kamar mata wa za'afat minhum da rauna nan cikin su kafira an tabaruhum ku kyautata musu kana yin rabon abinci ka bawa makocinka kuma an yi ba musulmi bane kana rabon zakka ka baki kuma ba musulmi bane to Allah bai hana ku ba mutakar baya cikin duniyar وتقتدوا إليهم أي تعدلوا في متعادة إن الله يحب المقتدين يقول الله يلا كم تعادل ما تطور أبين لذلك بعادل في يوم فسر ما تبعها حتى أو إن لي كما تكين عادل وضع شيء في محلي طور أبين لذلك إمام أحمد يلا كرواية حديثي لك أسماء بنت أبي بكر الصديق ita ce take cewa wata rana mahaifiyata ta kamun ziyara kun san ya aure ta ne Kutaila sunanta sai na waka ya aure mahaifiyar wato asma'u tana a cikin ajiyar to sai take bazalanta kuma suka rabu ina ji yayan su ne kawai suka rabu da ita to bayan sun dawo Madina sai ta tafi kai wa ɗanta ziyara daga maka da to dan da kai wa ɗanta ziyara to yayin ɗa da ko uwa da ya sai ta tafi kai wata ziyara wayya mushrika a lokacin tana wato mushrika da kuma yarjejeniyar da aka yi tsakanin jama'a sunan hudaybiya in za ku tuna annabi ya yi alƙawari da kafirai an yi yarjejeniya tsakanin kafirai da musulmi saboda haka da ta zo sai ta nemi ganin tsarta asma'u saboda haka sai asma'u ta ce kai ki shigo min gida ki dace ta tukunna sai na tambayo annabi dan a wata ruwaya ma sai ta tuwo da kyauta ko ba ta addini sai wallahi ba zan karba ba sai na tambayi annabi domin lada haka ne masu lokin shi ma su yi filhari wa sahibu ma fi duniya wa in jahadaka ala alika an tushrika bi shay'an wa la tudi'uhuma haka Allah yake saboda haka ita ta zo ne a matsayin mushrika da take tsammanin ta zo da wannan abun nata na shirka kuma tana so ta jaka akai sai take ba za ta bar saurare ki ba sai na tambayo annabi alaihi salatu wassalam saboda haka shine sai take ya rasulullah inna ummi kalimatu wa hiya radiba mahaifiyata ta zo tana kuɗayin ta da ni a bakin luha ka ba ni dama in ganta ya annabi ya ce ki ni ummaki ki ga mahaifiyar ki sadar da zumuncin mahaifiyar ka gwamna ayar in ka lura wato ta ba da dama musulma ta ga ba ma wai a kafira ba mushrika ta ganta wannan hadisin imamu Ahmad ya rawaito Imam Ahmad ya roki. Sannan sai aya baka ji a ko biya sai ayar zai ma ta bayani.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم نعم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم نعم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Allah madaukakin sarki ne inna ma kai yanhaakumullahu Allah yana hana ku ne ake gayawa musulmai da mu'minai Allah yana hana ku ne mu'amala halin ladina qatalukum ga kafirin da suke a kau tundiya addinin ku wa akhrajukum min diyarikum sannan suke fitar da ku daga gidajenku to irin wayannan wa za a ruwa da isra'iku suka taimaka ko da ba su yake ku ba suna jeje suna taimako wajen yadda za a yake ku to wayannan Allah madaukakin sarki ya hana ku an ga wannan mu ku dubin lamarin su ba ku ba sai Allah kuma yake wa man yata wallahu duk wanda ya dubin lamarin irin wayannan kafira fa ulaika hum zalimun to ya sani shi ma yana cikin azzalimai kuma Allah yake wal kafiruna hum zalimun kafirai sune azzalimai to bari mu ji shi ma me ma ne yake ana إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم في أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة Allah yana hana ku ne ku jibinci lamar waɗanda suke nuna adawa a gare ku karara fa qataluukum wa akhrajukum suka yake ku suka fitar da ku daga gidajen wa awanu ala ikhrajikum ko da ba su zo ba sun taimaka wurin yadda za a yi a fitar da ku daga gidajen to shi ne yake cewa to irin waɗannan yana hakumin lawo an muwalati Allah ya hana ku da kuncin lamarin ba ku ba wa ya mura ku bi mu'adati kuma Allah ya yana nu wato umarta ku da ku yi gaba da kuma akal alwa'i ala muwalati bakal shi da Allah ya tsara a gaban aya yake wa man yaka wallahu duk wanda ya ji bincin lamarin ku kuwa fa ulaika hum zalimun to shi ba yana cikin su in an tashi ranar alkiyama ga shi kullum zaka tafi masallaci ai sallah da kai amma ta kiyama a tutar kafirai sai a tura ka me yasa saboda kana ji kuncin lamarin to ayar da ke so mu kalla ah za ku ga kamar yadda ta dauki wani kaso daga cikin kan wato kasa kaje kaje da aka yi musulmi a ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki ya hada mu jibin da lamarin kafirai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi qawmal zalimin ya wannan suka bada gaskiya la tattakhidhu al-yahuda kada ku riki yahudawa wan nasara da kiristoci awliya a matsayin masoya sai Allah ya ce wa man ba'dhum awliya ba'd sajin su masoya sajin wa man yatawallahu minkum duk wanda yake tsunci lamarin sa daga lamarin sa daga cikin ku to sai Allah yake fa innahu minhum shi ma dan cikin su inna Allah la yahdi qawman zalimin ku sani Allah madaukakin sarki baya shi yadda mutanen da suke azzalimai aya ta biyu shin Ali Imran ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu bilanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan wa duma hadithum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم akul akbar Allah madaukakin sarki yace kada ku sake wanda kuka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki kada ku riki abokan shawara waɗanda za ku rika gaya wa sirrin ku waɗanda ba yan cikin ku ba la ya'duna kum khabalan ba ta ku saka sako wajen jefa muku duk wani abu da muni wa duma alikum duk abin da za ku sha wahala shi suke so shi za idan aka zo aka ce a kai an zo za a raba wa mutane magani cikin musulmi da kada Allah sai mu jika domin Allah ya ce wa duma alikum me za ku ba mu shinkafa ba me za ku irin wayannan abubuwan dole ka rika jinta domin ga abubuwan da muke bukata domin magani ma yana aiki ne sai ka kojaye ko ba haka bane daga lokacin da ya zanto kana jin yunwa zaka ba haka magani to wata yunwa za ka kuma ji domin shi magani shi kansa rana ke ciki musamman antibiotic shi ta har yanzu mutum ya tuno matsalar faiza ko za ka gane ba mu da shi a gabani har yanzu a kan faiza kawai ya yi ta ce an tayarwa da turawa hankali ku duba abubuwan gwaji da suka rike gwajin kuma ya kassara mutane da yawa ko a kano mutum nawa ya kassara amma ka da bibiya kuma zance ya wuce to irin wannan abubuwa inda a ce muna da zuwa ga wani ɗayu waɗanda za su tsaya tsayin daka to da waɗanda aka yi shirin kuɗin ba da yawa to kuɗaɗen da za a ba su kuɗaɗe ne da jikokin su ma za su amfana amma an kari yi abin kara ji ko kwanaki ina jin labaran sama sama shi za ka yi labarai ne da ɓaci rai kawai a ciki to Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan sannan mu fahimta da kyau duk abin da ya tsoki lamar da mu abu a yanzu mun cika kai to akwai katabarin da ake daukar ta kai matakin da ake kai domin matsala da kafirai ko duk wanda za ka yi bawa da zuwa cikin kafirai abubuwa musulunci ya kaza mu abubuwa gida hudu akwai abin da yana da alaka da aqida akwai wanda yana da alaka da ibada akwai mu'amala akwai akhlaq to mutane gaba ɗaya musamman musulmin mu suke kamu da abubuwa musulunci ya halaka ba compromise a abin da ya shafi aqida da ibada din yadda babu yake kyautatawa in dai abin ibada ce kuma aqida ce to ba daga gaba lakum dinukum ne waliy idan aqida ce ko ibada ba daga gaba amma idan mu'amala ce da tabi'u wannan an baka dama ka yi ko kalli abin da ya shafi lana asma'u ana wannan abin da kai tsakanin da mahaifiyarta a wannan katabari yake ana ibada ne aqida ne mu'amala ne shi da Allah yake shi ne ummai ya kiki tarewa da mahaifiyar ki tare da zumuncin da domin mutanen mu yanzu suke kafudawa wai kowane abu da ya shafi kirkilinki sai mutane wai har yanzu tambaya suke duk shekara me ga mu ne yanzu mutane ya da abubuwan ba aya ba hadisi idan aka tambaye ka tambaya da nayi wa wani kwanaki sai ya tambaya sai nayi masa tambaya nace a shi matsalar kirkilinki nace ba matsala ba ce mai wahala nace matsala ce da kawai tambaye ka za a yi me yasa ake yin kirkilinki saboda saboda ana murna to wannan ne shine tambaya me da ake girki ne saboda sun ce ai ka gudun matasan su ne duro ke da wai su kuma kuma su ne ba su mutu ba ku da ba abun ba ruwan ku su ne ke zo ku ba da amsa domin ka iya rike makamin da suke kana ba ruwan ka da wani rikicewa ala da kan saboda me ake kirkire in ba ka bari wannan ba to za ta mutu da kai me yasa to kaga majority mu ba ku sani ba to bi za bi ke tara da zo sai a ga a ga wanda mutane ai kaza kaza wallahi kaza kawai duk bai san abu bai faɗa yake duk da ban sani ba sai na faɗa to ga shi ranka da yake saboda sun ce an haifi annabi Isa mun dora anan to shi ne in ka tambaye shi waye ya haifi ko ba nan matsala take ba waye ya haifi a gurin kirista fadar waye daga sama sallaye sallah na maryam ne waye baban ta abin su kai ka yadda wannan abin da ake magana a kai mu'amala ce ko aqida ko ibada ko tsiya aqida ce kai abun ka duk wanda yake Allah ya haihu ya kafirta sai haka bane ne da wani rikici a nan لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله يكفر يجي كفر الذين قالوا دون الذي إن الله هو المسيح ابن مريم الذي إذا الله الله يجي تلك فرصة annabi isa da kansa yace ya bani isra'ila abudu na rabbi wa rabbukum ku bani isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji sai yace innahu man yushrik billah duk wanda yawa Allah shirka faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta masa shiga aljanna har abada wa ba wawu na makowarsa ita ce wuta wa ba da zalimina min asar ku sani azzalimai ba su da mace wa kara na alkiyama annabi isa da kansa ya faɗi wannan bin kyale to sai kuma matsa yace da karka faran da zina kahalu inna allaha salisu salasa duk wanda suka ce Allah madaukakin sarki ɗayan uku ne Allah Allah Maryam Allah Isa Allah Annabi Isa yace duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne inda Annabi Isa wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abun bauta in ba abun bauta guda ɗaya ba wa in lam yantahu amma yaquluna yadda in kowa ku dora faɗar abin da kuke faɗa ba ta cewa Allah ta yi uku ne da ya maskan nan da zina kafaru minhum azabun ali yadda duk waɗanda suke faɗa irin wannan sai Allah ya shafe su da azaba da ya rasa yayi wannan wa'azin da yake afala ya tubu na ila Allah wa yastaghfiruna har yanzu lokaci da yi ba da za ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa wallahi gafurur rahim yace har yanzu ina tunatar da ku ba Allah bai gafara ne kuma mai jin kai sai kuma ci gaba da wasu yace mal masihu ibn maryam yace ku sani annabi isa dan maryam ya kuma ga musu ba dan Allah ba yace ba kowa bane illa rasulun ba sai manzo ba Allah ba kai kana min qawlihi rusul kuma kafin sa in kuna jin ya zo ne ba uba akwai wanda aka yi ba uba ba uba akwai kuma wanda aka yi da uba ko me yasa duka kuke musu alloli ba annabi adam ba uwa ba uba na na wawo daga uba babu uwa ko ba haka bane me yasa duka kuɗe wurin nan kuce musu ko wanne ne zai goban mamaki ba uwa ba uba da babu uba ai sun fi wannan domin ba ta bai yi ko ba haka bane ko wata ne kuce nan gaba ne wani abin da za a yi dole ba ana son rage ma da bai yanzu a ɗau abu ba ta da miji a sa mata abu a rai ko wanda ko namiji ka taɓa gani namiji ya haihu tun da kake to ita ita uwa uban ta gaba ɗaya annabi adam me yasa ba a ce mata Allah ba ki ba a ce mata Allah ba to shi ne yake cewa kafin ni manzanni sun zo annabi adam ya zo shi ba uwa ba uba to sannan ya kuma cewa wa ummuhu siddiqa Allah yake mahaifiyarsa kuma bai gaskiya cewa Allah ba ka kowa annabi Isa kafin ya tafi sai ya ba shi ya matsayin da Allah ya ba shi yake kuma kana ya kula ni ka yake sun kasance suna jin abinci da annabi Isa da da Maryam duk suna jin abinci kuma Allah baya ci baya sha Allah da kansa yake wanzo kai fa bayyana lahu al-ayat yake ka duba ga yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzo Allah yi hukun amma duba ka ga yadda suke kaucewa suna kikkiro Allah kayya yanzu dan Allah mutumi akan wannan ne an kirki ne da zo wani an tarjima akan wannan kuma yanzu da kirsimeti ya wuce ni yanzu ban ce komai ba ban ce haji kirsimeti ba ban faɗa ba Allah ya kore ni ne cewa me za mu kai musu haji kirsimeti kada ka faɗa sai ka fara fanta akan ne akan ne kuma matsalar nan ta ajiya ce shi kiristan da kuke tare da shi a kofin tsaya har ya san in mutumin kirki ne kai ya sani ba wai sai ke kara ta zo kan je ne gara kai mutumin kirki ba domin mu'amalar da kake mata ɗabi'unka a nan ya san waye kai an ba ka ajiya kuɗi an yi da shi baka cinye ba ya san kai ba mutumin banza bane ko na ga bane amma an zo kana ka haɗe kin zume kuma ka cinye musu kuɗin kuɗin da shi ya san kai ya kace in kawai wannan wani abu kake yi dan ne a lemo da da na gawan koturu akan me sai ka je ba kan karamin da sai ka je ne hujjoji akan me ba wajibi bane ba ko ba ta haji ne kai ba wannan matsala duk wanda yake tare da shi a matsayin sa na amin wanda ba musulmi ba in yazo wannan matsalar da in yayi ba magana sai ka ce ka san ni a asiri na ko a gurin ku kamar ga wanda jibili cewa a gurin ku annabi Isa dan Allah ne mu kuma addini mu duk wanda yake da wannan ya kafirta shi ke na fa lakum dinukum waliya din a asira da ibada lakum dinukum waliya din amma mu'amala Allah bai hana ka kai da su ba bai hana ba wanda an tsaya da kai da su to sai musulmi yanzu wace yake tafi da wa'annan duka a guri da mu'amala da ibada da aqida duk sai ta kura ku guri da wannan ayat da ake kawowa da wasu za su kawo su bace da idan mutum yana so kan intafe mutum yana so ya ci abincin su ya ruwaye kawai zai da kowane ayar ga shi dai kudi sababin da dukkan ta lana kuma saboda ita kanta a lana zuwa tana da fahimta cewa ba su ba su ji za ta ji ta tambaya ko ba ga wani da ba ta da wannan fahimta ai ka ga da salo kawai da ta karbe ta amma sai da ta san cewa a wato ayyubaran garba tsakanin musulunci da kafirci ta take kai aje na tambaye annabi ya kalli matsalar yaga wannan ai ba matsala wace ta ibada ko aqida sai ce shi ne ummaki tarin da zumuncin ta kuma dan a tura da kuma an Allah ya ga ba ka so ka ta mutu mutakar ba da shirka suka zo ba wannan kuma Allah da kansa da yake takadu samawati yadda ba karna minhu ko wa kan shaqqa al-ardu wa tahiru al-jibalu hatta tawdani an da aure rahmani walada saurakin sama da tsatsage da dubu kasa wata shaqqul ardu kasa ma ta tsatsage wata hurul jibalu hadda bidduwa su gaba ɗaya su narke me yasa kamar ka tambaya sai Allah yake an da aure rahmani walada saboda an ce Allah yana da ɗa kuma da yayuwa wa ma yanbaghi li rahmani an yattakhidha walada bai dace da Allah ya tsayar kida ba domin duk wanda ka ga haihu sai in biyu uku ne kana haihuwa ne domin Allah kalle dan da kake wa kai ma ya taimaka ma sana abu da biyu dai ba addu'a ko wannan matakan da ake kawo wa su ne to wannan kuma wato dukkan su gajiyawa ne gajiyawa ne domin yanzu da ka girma ka kai wani mataki ko asibiti da wani harkar lafiya za ka ɗanka shi zai shige gaba a abubuwan da suka Allah baya bukatar wannan sai da shi amfani ɗaya kenan cewa in ka je wani mataki ka girma sai baka ba to na kasu ne tawaya ne a ce Allah yana da shi kuma ba shi da tawaya shi ne subhana duk da kana ce subhana ana so a ga ba Allah ya fi karfin abin da ake jingirawa in dai na kasu ne saboda haka ya kamata musulmi ne shiga take yi a irin wannan abubuwan amma daina wato wani zamu wato wani ishi da zai zama duk ka ka kiyaye kawai ibada aqida ibada akhlaq mu'amala duk abin da ya zafe ya zafi kafin annabi alaihi salatu wassalam da yake mu'amala ce ba da kan zai gida duba wani yaro da baya gani mai mai zuwa gidansa ba bai hude ne yake gidansa duba shi wannan menene ai mu'amala ce kyakkyawar mu'amala ce annabi ya je duba shi ba wannan na ɗaya a gurin ya duba shi saboda annabi yadda yake kaunar yaron yake idan za jiki sai cewa ya faɗi kalmar shahada yaron yana son musulunci amma yana tsoron abba ya dauko ya kalli baban da ya kalli annabi baban da ya gane yake a sai abul qasim yake kai wa baban alqasim biyayya ya faɗi kalmar shahada kuma Allah ya tsoron sa haka shi saboda haka mu'amala daban tabi'u daban sannan aqida da ibada daban نعم نعم نعم لا تعبدي نعم yake jira in sun gama ta tsinke dauke su kwarai da gaske domin Allah ya yi nakum ila mislu ka zo ka kawo mutane sai da ake ka tsora akan ya halatta ya halatta ka dauki mutum ka kai shi gurin bautarsa alhali ka sani eh bautar da wata ba ta Allah ba ba lai ka ce ya laka ba domin ta'awuni ne alal ismi wal udwan kuma Allah ya ce wala ta'awuni alal ismi wal udwan hatta ba kace har da wani ne da ke dala kai ni guri kaza sai fadi kai guri kaza yake bai fada abin da ne ba wannan kaje ka ajiye ke je wani abin da wani ba Allah amma in ya ga ba karar da abin da ne ka kai ki ka ce maka ba Allah ya sauke kizo da haka wannan abubuwan su ne kore yaushe za ka kalla kaga yanzu ina kallon wani yanzu wani abu da yake samu Amerika wani munafiki a dinka da ya wani rubutu yayi wai yana magana cewa wayannan ba da wasu suke ta murna wannan abu da yake samu Los Angeles wato ana magana cewa Los Angeles shine suka fi kowa ayatu musulmi sai nake ƙarya kake a wannan ke da musulmi masu yawa ma Los Angeles ba ta layi ka tawo wajen magana ake akan New York yawa to kaga magana da zai kenan da na san wannan amsa ba yana sai na ga mata cewa kun ji ayat makaman yaki suna ta amma ba wai musulmi ba yanzu gaba ɗaya ta da mu producer a Abdulrahman ai da da da da ce irin da ne sosai sai mu baki dama tunda shi mazo ya zauna sai shekaru amma kawai saboda ya raina wa mutane hankali sai kawai ya ga mutane wai nan ainihin ransa ya kai Los Angeles ta ji wuta ko kuma kwanan farin ciki ne wannan shi wannan darakta na Hollywood din kaga kwanaki magana da yake ta zuwa Georgia to wai lokacin da aka kai hari a gidajen wasu wata mata na kuka a Gaza tana kuka sai yake mata mokin ɗin da yana ba'a yana faɗa yana cewa ai abin da yake so ba shi so yake gaba ɗaya Amerika da Isra'ila su mai da Gaza ta zama makamashi sai da shi wannan matar da yake wato dariya akan cewa wani bangare da gidanta ya kone sai da shi gaba ɗaya shi ko biyu bai ɗauka a gidansa ko biyu kuma ana gaya ma gudun da wannan wutar take yi gudu ana fata wajen kwalmaci wanda kilomita ma awa haka take wannan gudun wanda Allah waye zai haka waye zai haka saboda haka kuma shi yayi wa kadalika aqdu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima kana ta inna aqdahu alimun shadid awamal Allah ya iya magana Allah ya ce wa kadalika wa du aqdu rabbika idza akhadha alqura haka ubangiji ne yake da muka idan ya kama wani gari yayin da zalima lokacin da take azzalima ya Allah ya ce inna aqdahu lallai da kasa alimun shadid in Allah ya dace mai raɗaɗi ne shadidu kuma mai tsanani inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akadahu lam yuflih Allah ya sadaga wa zalimi kafa wanda ya kama shi kuwa ba wanda ya ce kwaci abin da Allah ya ce wa Amerika yanzu ke Allah ya sauke ki to da haka wannan shine sai Allah ya ce ne muke saboda lokaci ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun wannan Allahu a'lamu bimanihim فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم
لا وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنفعوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha allazina amanu ya wanda tawa da gaskiya idza ja'akumul mu'minat duk lokacin da mu'minai mata suka zo muku muhajiratin suna masu hijira ban ta ino wannan to ku gwada to mun ku tana da rauni in da wace ta ta wani da to ku gwada ta kun ga bambanci anan saboda karancin lokaci bambanci a baya da muka biya Allah cewa lil fuqara al muhajirin alladheena ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu yalla yake ulaika hum sadiqun su ma za Allah madaukakin sarki ya bar su ba yayi ba ji a gwada su ba domin namiji ai ka ga yana da kwari da karfin da zai iya gawowa kawai yana da karfin gwiwa ba wanda zai maka shi wani wata takura ba za ta sa shi ya gudu ba domin mutum ne zai zo ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa ya bar dukiyarsa to ka san sa kai ne wannan ita ce mace zai iya yiwa maka wata ake na eh idan ta yi hijira da ta biyo annabi da shi ake magana ai muhajira tana da shi tana mai hijira to in dai ta dawo kam ta ilu hunna sai Allah yake ku gwada ta na farko a rantsar da ita sai a ra'ayi gudun shi ne a ce ta rantsi da Allah annabi ta biyu ba wani abu ne ba wani dalili ne yasa ta dawo Madina ba ne zai iya yiwa mutum da ya zo tana ganin idan da ta dawo ba ta da kariya kawai ta biyo annabi ne dan mijinta wasu ba da wasu take jarabawa ma ba ta nan tana ai bi kalbi wannan ya yi annabi ibada akal mu'mina mu'mina fi bayyinaka wannan matakan guda shi ne shine jarabawa ita ce jarabawa wasu ba da ba haka suka faɗa fito da haka wasu malamai suka ce lallai ban ga ilu wannan sai an rantsar da sai an ta tayi rantsuwa ta rantsi da Allah da girman Allah cewa ta fito ne dan kaunar Allah da manzon sa sai Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihi amma Allah yana sani da imani idan da gaske ne sun yi ibadi suka tawo dan ya alimtu wannan mu'minati idan kun gane auta da zato mafi rinjaye kun san cewa lallai mu'minan ne daga jarawa da kuka yi fa gani lalle mu'mine ne kai da mutum zai zo ya ce ya musulunta ko kuma in kuka yi gambayoyi zai ku ga cewa wato meri ya musulunta wajen sau biyar kenan ko sai shi da ma da ana ganowa to sai Allah ya rubuta dan ce idan kuka gano mu'minan da ne ba na tarbiya ko wannan irin kufa to kar ku mai da su gurin kafare ta baro mutum da ita kare ta to yanzu to kar ku mai da su ta in dai an tabbatar da ka musulmani musulma ce mu'mina sai Allah yake la wunna illu lahu su matan ba ta halatta ga mazan da suka baro a can ba domin wala sai ki wani mutum da ta hata wala sai ki wani mutum da kira Allah ya hana tsakanin auren musulmi da mushrika musulma da mushriki Allah ya hana a suratul baqara to sai Allah yake su matan ba ta halatta da su ba wala ba haka su ba mazan ya illu lahu ba ta halatta da mazan ba shine wanda ba da yake ai mai mai ake tun da aka ce matan ba ta halatta gare su ba ai da ma mazan ma ba ta halatta gare su ba to yau za ka mai da ya ka ce qur'ani baya mai mai baya mai mai abin da ake nufi da wannan shine la wunna illu law lokacin da mutum kan hijira ba ta halatta da mijinta da yake kafiri a masa ba to haka nan walahu haka nan su ma mazan idan suka gudo madina suna kafirai suka zo wajen fatansu yasalluna lahunna suna taron ba Allah yake wata halatta kaga da bambanci ba mai mai ake ba ba mai mai bane saboda ko da yake Qur'ani ba a cewa akwai zai kaza hali ne al-Qur'ani Qur'ani ba shi da wata kalma zaida ko da yake da abin da kaga yana da ma'ana ko bayanin da muke da Allah yake cewa ko bi ayi ala da rabbikum la tukazziban ko ke kana ganin shi ne wannan ta take da ba ko da tana da bambanci da ta biyu da ta uku har da talatin da biyu to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana to wannan shi ne wa'adu ma anfaqu su mazan da wasu musulunta ba suka biyo matan su yanzu kawai in sun zo ku ba su abin da suka kashe nawa ka kashe akan matan nan wanda ta dawo mu'mina ne ta musulunta dubu goma ku dubu goma ka kula ya koma amma ba za a ba shi matar yawa yaji Allah yake wala junaha alaikum amma ko babu laifi a gare ku da ta dawo gurin ku an canji hawun da yanzu ku aure ta in ce istibra'i babu laifi a kan ku ku aure ta idan an canji hawun da ko jura wannan in kuka ba su ne sadaki su kun ga bambancin ku su na musulmi sadaki aka kirawo ni amma da Allah sai aka kira shi a wanda kuka kashe don ba sadaki bane ne wa sai ku ba su sadaki na Allah kuma ka ce a wanda kuka kashe kawai ai ahlul kitabi mu kuma nan kafirai muke magana yau bambancin ahlul kitabi yahudu da nasara can cikin suratul ma'ida shi ne aka yi ma bayanin ahlul kitab nan ko akan kafirai muke magana da mushrikai su ne a nan su ba aure tsakanin ka ne yanzu da Allah wanda sarki yake to ko ba su ladan su idan sun gama yake barayi tana sa auren su to ba ta kadai wala tumsiku bi ajal kawati kada ku yi riko da igiyoyin kafirai eh kana ka jira kai rike ka a matsayin ta na matarka ai za ka ce sai dawo ya saki mata biyu lokacin suna kafirai da ayyuka sauƙin sallame shine da Muawiya ibn Abi Sufyan da Sufyan bin Umayya suka aure suka aure suka aure mata kafin su musulunta su suka aure amma dai na Umar ayin da so kawo afa inda nas sai sallame to shi ne Allah madaukakin sarki yake mana wa alu ma anfaqtum wa yasalu ma anfaq ku tambaye abin da kuka kashe a karkashin wayannan kafirin da kuka sallama ku ce to ga su nan kafire ne ba musulmi ba ku ba mu kuɗin mu da muka kai akan wal yasalu ma ba ku su ma tambaye ku abin da suka kashe akan majan da suka dawo gurin ya Allah yake zalikum hukmullah wannan hukuncin Allah ne ya kawo wani mara kunya yace me yasa aka yi haka yawa yace hukuncin Allah ne yahkumu bainakum Allah shi hukunci a tsakanin wallahu alimun lalle Allah masani ne hakimu kuma masani wa alimu masani ne hakimu mai hikima duk abin da kaga Allah ya akwai hikima sai Allah yake وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Allah ya wani ta da kuma turo ne na azwaji idan wani abu ya kubuce muku daga matan ku misali mutum yana musulmi matar ta take musulunta tana kafara sai ta gudu in an ka samu wannan sai ta gudu kawai ta bar ƴan uwanta tarbi gidan uwanka akai ta tafi can gurin kafirai to sai Allah ya dauke sarki in an samu irin wannan ba a kautu sai kuka yi yaki da su kuka yi talawa shine ba a kautu an gane ko fa atin ladina zahabat azwajuhum sai Allah yake ku bawa waɗanda matan su suka gudu misala ma an faku kwatan kwatan abin da suka kashe wajen auren wayannan kafiran su ma amma dan su kafirai da suka gudu yanzu ku ƙara waje wani kuɗin dan ya auro ɗan uwarsa musulma ku duba yadda musulunci yake dan Allah adalci dake dake sai Allah yake wa taqullaha alladhi antum bihi mu'minun ku kiyaye ubangijin da gaba ɗaya da shi kuka imani Allah da kuka imani da shi da ku kiyaye sai Allah yake ni يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Allah ya ce ya yi wa annabi ya ce wannan annabi wata ma da zai ce wannan ita ce jarrabawa da za a yi duk wanda suka zo za su shiga musulunci sun taho daga maka to a yi musu jarrabawa da wannan aya shi yasa wata daga cikin sahabbai da ake kira Umayma binti Ruqayta take cewa da suka zo za su yi annabi mubaya annabi alaihi salatu wassalam da wannan aya yake ce ku tsaya karanto muku aya sai karanto muku wannan aya ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi idan ja aka mu'mina idan mu'minai mata suka zo ma yubayi annaka zati ma mubaya yuti ma mubaya akan Allah yushrikna billahi shay'an ala akan cewa Allah yushrikna billahi shay'an kada ina farko ya taba rafi wa Allah shirka ba da aka dawo da ita yanzu ana ta yawo kauyuka unguwanni unguwanni an daina bautar to ake a daina bautar Allah a koma ta ce in za ka fahimci yanzu ne ka ce ya an bawa ana ta bawa yara hotuna suna makalawa a wuya da hannu suna ne yanzu kaje nan jewa jewa unguwanni duk ana nan wasu mata suna ta tarewa wai sai ya dodi ko aure ba su da ji suna ta ɓata ƴaƴan mutane da matan mutane wa kawai suna ba su wurin su abu da ake cewa ga tarin zunubi in kana wannan wannan wurin to kai wato in baka zunubi ma zai cinye ma da ɗaya sunan wannan wurin da ake da suke yi ke suna nan wannan shirka yanzu ake a dawo da sabuwa ka abin da an yi shekaru ana yaƙar sa aka danne matsala ta shirka yanzu wallahi wasu ne suke dawo da shi da sunan addini in za ka bada ka kira sunan wani in za ka in rashin lafiya ya gare ka kira sunan wani in ba ka da kuɗi ka kira sunan wani ba Allah ba to Allah madaukakin sarki ya ba annabi sharadi duk matar da ta zo daga Makka ta je Madina za ta yi musulunci sai ma ku baya akan ba za ta yi wa Allah shirka ba kuma na ba mu misali kaga yadda Allah ya rinsa ba annaba goma sha takwas a tilka hujjatuna da kansa bayan ya gama littafin da yace wala washira kula habib anhum ma kan ya'malu kullun ayin yana bani tsoro idan na kalli girman annaba da Allah ya lissafa da kansa hadina ibrahim ala qawmi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadina wa du'an hadina min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فيك ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده فيك ولو أشركوا wayannan annaba duka su goma sha takwas da za su yi mun shirka la hadita anhum ma kanu ya'malu Allah ya duk yana rusa aiki to kai an waye da Allah zai kyale ka ka duba girman annabawan ba ka kalle shi da kyau har da ulul azmi a ciki amma Allah ya ce inda za ku mun shirka duk yana rusa aiki an zo da tsakuwa ne don ayata jiko amma shirka mutane ba sa tsoron ta duk abin da aka ce shirka ne ko sabani malamai suka yi karkai ba ruwan kai domin shi ba remedial a wuta ba ku yi NG ba ku yi NC ba nobody direct entry ba shi bauta to akan ne wani zai bata ba lokaci akan ne to sai da haka Allah yake kada ku yi wa Allah shirka wala ya shirka shi alƙawarin ba za ki sata ba shi wa kayan miji dan yake bayar bai sani ba sata ballantana a taba ma aljihu ko a duba fitinka a tira a cikin hawa ko a aidiyar wala yajina ba za ku yi zina ba shi a nan matar Abu Sufyan da annabi yake gaya musu mata da yawa yana wannan wa'azin ta taba hannu tace a wata jini al-qurba ya rasulullah yanzu kana zina to a gurin sai a ko da kafare kace mu kan mu kafare in ka zo mace tana zina to ba ya bace baiwa kace yanzu ka je da zina kaji an kawo kada ku jira sai sai ya ku jira su ayya ba ka jira ko da ba musulma ba ce ki wala yaqtulun auladuhunna wala takashi ayyansu ba inda cikin ne ya riga ya shiga inda ba da fata wanda kida ba cewa wato za ya rasa rai wannan daban amma haka kawai saboda wani dalili ko dan talauci kika kashe da Allah ya kama ki ne ji kenan da kisan kai in ba ba na halal bane ga laifin saba wa Allah amma idan wani ta maslaha ce ta lafiya ki wannan daban kuma shi ba ana cewa kai abin ya kai wasu watanni kai ya kai wata hudu misali sai a sauri a magani amma idan Allah ya riga ya raya ɗan fara girma yana wata biyar shi a cikin ka zaki to an kashe ɗan ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن الله يتكلم كذا سوري كذا da suke kirkira tsakanin hannayensu da kafafuwan shi ne aka ce kan tafi wani gidan su je su yi zina don mata aure in ta yi zina ba ta ya rafe ba idan ta yi ta kama a gidanka tun da dai tana da aure ba yadda za ka yi annabi wata alwala su yi jira ta wato na mata aure ne in dai yin jira in dai ka taɓa kwanciya da ita in ta yi a gidan to ɗanka ne ko ba wani ne yi mata cikin sai dai na ya fi kira aidiya ne to kaga wanda aka yi ta yi tun da da aure ba za ka sani ba to shi Allah yake kar ku yi wannan ko kuma a nan lokacin saboda ba ta kunyar zina su waɗanda suke yi saboda haka idan sai zina aka same ta da ciki dama duk ɗan dalilan naka sun kai su goma ba za ta ɗore ba za ta ce dama ta kowa ya sani sai a ce waye miki cikin sai ta ce ki ba sai a gaya to in aka gaya to sai ta kalli wanda ya fi ɗan maiko maiko sai ta ce wannan ne babansa in dai ka kai mu'amala da ita kawai sai ta nuna shi a cikin su goma wanda ya bi maiko ya abin hannu sai wanda zai iya kula da ita shi za ta nuna ko da ba shi bane to ji ne ka yi wa baina aidihim da wa arjulihim dan ya ce wala asina ka fi ma'ruf kada su saba ma cikin duk umarnin da kai na abu kyakkyawa duk abin da kai mutu umarni ka ce ka ai garin daji to kace kada ba kai abu ɗi karfi kai su ƙara kaza kace duk wannan matakan da Allah ya annabi ya taba da hadisi da wannan kada ai kukan ke a karfi in mutum ya mutu a rika hukunci za ku bayyana lalace annabi yake kar ku zoma yadda ake to sai Allah yake suke wannan fa bai a wannan to kai ni ka mutu kai mutu tafa annabi ya yi wa mata mu baya amma bai taba bai da mata kowa ba saboda haka kai wani malam waye kai da za ka gaba kan matan mutane kai waye ba ka dama babu to annabi alaihi salatu wasallam da Aisha tace yayi wa mata mu baya tace amma hannun da bai taba da mutane ba na mata ba haka tace wanda shi kaga ai uba ne a gurin kowace mace to amma dai ba amma yanzu sai ga mutum akan kujera da sunan malinta mata na zuwa yana sa musu albarka wai albarka kuma wani abin da kai shi sai ga ga mazajen su da iyayen su su suke jin yana kwaje musu albarka a kwaje albarka yake wai kaka wai kaka to shi ne Allah mana hukuncin sarki yake wa sabbillahi wa ta'ala da sun yi wannan sun cika wannan ka'idar ka nema musu gafara Allah inna Allah ghafurur rahim Allah Allah ne gafara ne rahimun mai jin kai ya kai ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله رب كن زرجية يا أيها الذين آمنوا يا ولد السبان جسيا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم kada ku rika jibinta lamarin mutanen da Allah ya fushi da su kan yanzu min al-akhirah wanda sun yanke daura daga lahira ba gaba daya kamar isa al-kuffar domin dole kafiri da yake kauna daga lahira ba domin da yayi wa Allah da Allah zai kai shi aljanna an ce ni ga musulunci yaki bijin Allah yake kamar yake da kuffar kamar yadda kafire suka yake kauna min ashabil qubur daga mabota kaburbura shine malai yake cewa yanha tabaraka wa ta'ala an walatil kafirin fi a wa du'aka fi akhir hadhihi sura Allah yana hali yana hana mu'minai su rika jibin lamarin kafirai farkon sura ya yi ma kace a kan kafirai karshen sura ma ya kuma karewa da ita amma kai yanzu kace sai ka wurge kafirai duk abin da zai sai ka wurge sai ka waye ai mukarrabance za ka yi muka dadin da turanci kamar din kuma hausa eh kai sai ka wurge to kace ka wurge wasu ba Allah ba wanda ba musulmi ba to shine ma da yake ga mana nan yake cewa kamana a ana bi awwaliha kamar yadda farko Allah ya yani ya ne al yahudi wan nasara wa sa'ir al kufar ana nufin yahudi da nasara da sauran kafirai liman kadiba Allahu alaihi wa la'anahu wadanda Allah ya kushi da su kuma ya tsine musu albarka wa tahaqqa min Allah ardu wal ibad wa naska tantaji inwa wa tu agura Allah wa kusin sarki fa kaifa tuwalunahu ku ne ya ne ku ne ne ne ne da ne ku har kuki cikin tallawarin wa tattakhidunahu asdiqa kuke rikarsa a matsayin abokai wa akhil lahu kuma wato yan jiki wa kan yusu min al-akhira al-hali sun yanke daga lahira ai sawabu min al-akhira ne sawabin akhira sun yanke kauna daga ladan lahira wa na'imi ya da ni'imin lahira bi hukumin lahi azza wa jalla kamar yadda Allah madaukakin sarki wato ya yanke hukunci kamar yadda al-kuffaru min ashabil qubur kamar yadda wato kafirai suke yanke kauna daga mabuta kaburbura shine ma da yake cewa malamai sun yi magana akan wannan ma'anar da na farko kama yake al-kuffar min ashab al-qubur suka ce kama yake al-kuffar alladhina hum fil qubur min kulli khair duk wanda yake cikin kabari ai ya san ba wani alheri ba wani aiki alheri da zai kuma yi ya yi da wannan tun da cikin gabari da za a tambaye shi ya san cewa duk abin da zai a duniya ya gama shi a lahira zai yi ta kwaɗayi a cikin mazau kai sai dai ya kwaɗayi ina ma a dawo da shi amma ya dawo duniya ya wani abu ba zai yi ba rai da Abdullahi dan Mas'ud yake faɗa wannan yana cewa idza bada wa ayyana sawabahu wa qala alayhi wa ala qawli mujahid cewa da zarar mutum ya mutu ya ci da hudu da ladan da yi ayyukan da na lada ya kuma na jari ranar da ya fatan ina ma in ma ladan da yawa ina ma Allah ya gane shi lahira ya nuna ta akan wannan wane mutum a duniya ne yake ma wa ajidan kai amma kaji ina da mutum ya nan saboda lokaci abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana na akwai dangane da suna auke auke wannan yana tambaya sai bayan sallama yake cewa da Allah dangane da suna na Maimuna da kuma Maimuna yana da bambancin ma'ana ne ai suna da Maimuna shine dai wawo yake cewa Maimuna ko kuma in ma larabcin ne aka ce maimuna akai ta uskatu a ƙarfi maimuna kamar da ake safiya amina to shi ma maimuna akwai maimuna din shine dai maimuna an ga maimuna din shine ai almubaraka ne albarka ce shine maimuna to da haka ma'ana dai suna roƙon Allah da sunan shi jawawa sabobin sa ɗaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi abubuwan da muka faɗa dai Allah ka ba mu dadansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ka yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da su wata mana ka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na da kai Allah ka biya musu bukatun musulmi mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah madaukakin sarki su kara musu gawan kwana ne amfani suna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa kasar ma Allah ka raunar da ita lafiya kun so rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana duk abin da ba za mu iya wa Allah ka iya mana dan uwa da matasa da duka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا فاجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين